إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوه فإن أفضل الزاد التقوى اتقوا ربكم وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن من أسس الأخوة بين المؤمنين ما حرمه الله تبارك وتعالى من أذية المؤمنين بعضهم بعضا فأذية المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب والله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه الآية فيها تحريم أذى المسلم إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب ويدخل في الآية كل ما حرم كل ما كل ما حرم للإيذاء كالبيع على بيع غيره والصوم على صومه والخطبة على خطبته وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء عن الفضيل رحمه الله تعالى قال لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف أي فكيف إيذاء المؤمنين بعضهم, بعضهم بعضا أي فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات إذا كان الله تبارك وتعالى حرم عليك أن تؤذي كلبا والكلب تعرف أنه كلب وكذلك الخنزير الذي حرم الله تبارك وتعالى من أكله فإذا كان حراما عليك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا فما بالك بإيذاء أخيك المسلم واعلموا عباد الله أن كف الأذى صدقة مقبولة عند الله تبارك وتعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك أي أن يكون الإنسان ولو لم يستطع أن يعين أخاه في شيء من الأشياء فالواجب عليه أن يكف يده عن أذى أخيه المسلم لا تؤذي أحدا متفق عليه يقول يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين من قوديا قال قوديا مرر إياكا muna kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta bayan haka mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar bin dokokinsa taƙawa kullum ana fassara mana ita shine bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ka yi kaza to ka aikata ka yi taƙawa an ce kada ka aikata kaza to ka ƙi aikatawa ɗin ka bar aikatawar kai ɗa'a ga Allah da ya ce kada ka aikata to ka yi taƙawa Allah maɗaukaki ya arzuta mu da takawa yau tattaunawar mu ya bayan Allah magana ce akan haramcin cutar da juna haramcin ka cutar da ɗan uwanka musulmi haramcin cutar da mutane da nau'o'i daban-daban na cutarwa za mu fara da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina lalle waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun ɗauki wani laifi ba ma'ana ba tare da muminan maza ko muminan mata sun yi wani laifi ba haka kawai to haƙiƙa ma'ana ba tare da sun aikata wani abu ba to haƙiƙa waɗancan sun ɗauki babban laifi sun dora ma kansu mummunan zunubi ne ka cutar da dan uwanka musulmi cutarwa tana kasancewa da baki kai amfani da harshenka wajen cutar da shi ta hanyar annamimanci ka dauki zancen da ba a yi ba ko ma an yi ka je ka kai shi wani wuri domin ka bata tsakani cutarwa ce zagi cin mutunci giba da makamancin waɗannan duka cutarwa ce ga ɗan uwanka musulmi wanda yake da mummunan sakamako wajen sanya alaƙa ta zama mummuna tsakaninka da ɗan uwanka Allah maɗaukaki ya haramta mana a wannan aya musulmi ya cutar da ɗan uwansa musulmi mumini ya cutar da ɗan uwansa mumini sai ta hanya da shari'a ta yadda da ita idan ta hanyar uquba ce a cutar da shi saboda ya cutar da wani to wannan ba cutarwa bace uquba ce aka yi masa saboda yayi abin da bai dace ba yayi laifi ai masa haddi da yake da alaka da haddi ya taba wani shi ma a taba shi haka nan kuma dukkan abin da yake a cikin sa akwai cutarwa to haramun ne ciniki akan cinikin dan uwanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wani ya karkata da wani sun kulla ciniki abin da ya rage kawai shine a ce an sallama kawo kuɗi sai kawai ka zo ka ce ni na ƙara kaza a kai to wannan shi ma laifi ne hakanan kuma idan mutum yana neman aure an karkata za a bashi abin da ya rage kawai a ce a zo a ɗaura aure sai wani shi ma ya shigo duk wannan saboda abin da ɗan uwanka musulmi da kaiwa wannan irin kutsen zai ji a zuciyarsa na ɓacin rai da damuwa to ka aikata abin da Allah baya so ba a son wata cutarwa ta fito daga mumini zuwa ɗan uwansa mumini ta kowace irin fuska al'imamu shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan aya wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu wannan aya inji al-imamu shafi'i yace idan har kuna cin abinci da ɗan uwanka sai ya zama in ka rarumo abin da yake gabansa ransa zai ɓaci to ya shiga ƙarƙashin wannan aya in ji al'imamu shafi'i ma'ana ko ɓata masa rai kai ka kai hannunka kuna cin abinci tare a akushi ɗaya sai ka sa hannunka a gabansa maimakon ka ci gabanka domin ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ana cin abinci da mutane kowa ya ci gabansa ba wai dan ka ɗauko nama a gaban wani ba a'a haka kawai in har an sa hannu a gabansa ransa zai ɓaci to shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan ayar ka cutar da ɗan uwanka mumini in ji al'imamu shafi'i al-fudail bin iyam ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma yana cewa bai halatta ba gare ka ka cutar da kare ko alhinzir alade cutarwa haka kawai ka cutar da shi to ballantana shine sai ce ballantana ma'ana fa kaif to ballantana ka cutar da dan uwanka mumini kare haka kawai ba abin da ya hada ka da shi ka cuce shi ko ka harbe shi ko ka jefe shi da wuka ko ka jefe shi da dutse ya zo wucewa ba naka ba ba na kowa ba ba abin da ya haɗa ku kuma bai shigo gidanka ba bai yi niyyar cutar da kai ba to kada ka cutar da shi shari'ar musulunci ta hana ka alkhinzir mummunan abin nan da aka hana mu yi mu'amala da shi ba iya ci ba to kar ka cutar da shi to ballantana dan uwanka musulmi ballantana danka ballantana yarka ballantana matarka ballantana makocinka ballantana matar makocinka ballantana ƴaƴan makocinka ballantana abokin aiki ballantana a kasuwa ballantana al'umma baki ɗaya na gari ka cutar da su ta hanyar ɗora musu wani mummunan abu akan hanya ku sani ya bayan Allah ka tsare hannunka kawai kada ka cutar da wani ita ma sadaka ce ayyukan samun lada sun kasu kashi biyu af'alun wa turuk ma'ana akwai ayyukan da za su fito daga gare ka ko aikin zuciya ko aikin harshe ko aikin gaɓuɓɓa ko da hannu ko da ƙafa da makamantansu wannan sunansu al'af'al ko al'amal akwai kuma at-turuk at-turuk jam'in tark tarki shine kabar abu to shi kansa kabar yin wani abu da aka hana ka in baka yi ba to shi ma aiki ne na lada saboda kawai ka kame hannunka baka cutar ba baka aikata ba Allah ya ce kada ayi zina sai ka ƙi yin zina Allah ya ce kar ayi caca sai ka ƙi wannan ƙin yin barin yin abun da aka hana ka shi ma sunansa mai tarki to shi kansa aiki ne da za a rubuta maka lada akan kabar cutarwa Abu Dharrin Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya ce ya rasulallah wani hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulallah a cikin ayyuka da bawa zai aikata wanne ne fi kowanne wannan aiki ne mafi girma girman lada da daraja a wurin ubangiji qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi imani da Allah da kuma jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah ƙala sai abu zarin ya ce ƙultu sai na ce ya rasulallah ayyun riƙabi afdalu a cikin bayi wanne ɓangaren wanne bawa ne ya fi lada ka ‘yanta shi ƙala an fasuha inda ahliha wa aksaruha samanan shine wanda ya fi daraja a wurin masu shi wanda ma'ana wanda ba wanda mai shi yake sansa matuƙa saboda ƙimarsa da darajarsa da kuma wanda ya fi kuɗi da tsada to in ka ‘yanta in ka saya ka ‘yantar da shi to wannan ladansa ya fi ordinary wanda ba shi da ƙima a wurin masu shi kuma ba shi da tsada a kasuwa shi ne abin da ake nufi ƙala ƙultu sai abu zarin ya ce sai kuma na ce ya rasulallah fa in lam af'al in ban aikata wani abu ba fa sai ce tu'inu sani'an in baka samu damar zuwa jihadi ba baka samu damar sayan bawa ko baiwa ka yanta ba baka da kuɗi Allah bai baka halin da zaka taimaka wa kowa ba sai ce to tu'inu sani'an ka taimaka wa wani mai aikata wani abu wani makocinka dangar gidansa ta faɗi an yi iska rufin ɗakinsa ya faɗo kada kana ji da safe ka kada mashin ɗinka ko ka hau kekenka kawai ka tafi wurin aikinka ba ka damu da me ya samu makocinka ba ka tsaya ku bincika da kai da shi da safe me za mu iya yi ka tattaro mutane a zo a ɗauki abin da za a ɗauka in gwafa ce a kafa in rumfa ce a taimaka a ɗora menene in kwano ne a samo kafinta a haɗa a sake rafta a mayar ka taimaka masa ya ji wannan ‘yan uwancakar daga wurinka’ au tasna'u li akhraq ko ka samu wanda baya iya yin yiwa kansa komai ka zo ka taimaka masa wata gyatuma ce mijinta ya dade da mutuwa tsohuwa ce ba kowa mai kula ta mijin ya mutu ya bar mata ƴaƴa ba za ta iya kula da su ba a ta bincika a gani a taimaka wani ya ɗauko kayansa kayan ya zube ya faɗo ya rasa mai ɗora masa ka fito daga motar ka kai fakin ka taya shi ku ɗauka ku ɗora sannan ka je ka ci gaba inda dama ma ka sa shi a motar ka ka tafi in ba ana tsoron cutarwar wani abu ba duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffantawa abu zarrin alghifari qala sai yace qultu sai nace ya rasulullah ara'aita bari in tambaye ka ya rasulullah in da'uftu an ba'd al-amal idan nayi rauni fa daga aikata kowanne aiki ko wancan din ma ba ni ma mai rauni ba zan iya taimakawa kowa ba rauni na ya ishe ni qala sai yace takuffu sharraka anin nasi ka kame sharrinka daga mutane sharrinka ka tsare shi kar ya isa ga kowa kar ka cutar da kowa to shi ma kansa wannan babbar sadaka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa innaha sadaqatun minka ala nafsika in ka tsare hannunka baka cutar da kowa ba ka tsare harshenka baka zagi kowa ba baka ci mutuncin kowa ba ka tsare kafarka bata je inda za ta cutar da wani ba ka tsare yatsinka baka rubuta a cikin social media ka cutar da wani ba ka kame hannunka baka saci kayan kowa ba da makamantan irin waɗannan dai misalai to kai wa kanka sadaka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito kamar da na ambata yahya ibn mu'az shi ma wanda daga cikin magabata yana cewa rabban ɗan uwanka mumini ya zama abubuwa uku a kanka mu saurari wannan duk ɗan uwanka mumini rabansa a kanka abubuwa uku ne lalle ka riƙe waɗannan illam tanfa'ahu fala tadurrahu in dai baka amfane shi ba to karka cutar da shi ma'ana duk abin da za ka yi ka taimaka wa ɗan uwanka ka amfane shi to in amfanin ya gagara to karka cutar da shi abu na biyu illam tufrihu in baka sanya shi farin ciki da murna ba fala taghumma to karka sanya masa bakin ciki in dai ba za ka iya sawa dan uwanka farin ciki ya murna ya ji daɗi ba to karka tunkusa masa bakin ciki a rayuwarsa ta hanyar cutarwa wa illam tamdahhu in kuma ba za ka iya yabansa ba fala ta zumma to karka zarge shi in dai bakinka ba za ka iya amfani da shi ko saboda hassada ko saboda kiyayya ko saboda mugunta ba za ka iya yaban dan uwanka mumini ba to karka zarge shi karka faɗi wani abu mummuna a kansa musamman abin da babu haƙƙi a kansa ya ƴan uwa musulmi musulunci ba kawai shine mu ce mu musulmi bane da baki mu musulmi ne in an taba musulunci ka ce wayo Allah an yi cuci musulmi an yi kaza an yi kaza kai kuma kana cutar da makocinka kai kana cutar da matarka a gida matar da ka auro cikin aminci cikin amana ka rika cutar da ita ɗanka ka cutar da shi da yunwa da ƙin kulawa da ƙin tarbiyya duk wannan cutarwa ce ɗanka ka sake shi ya zama bala'i akan mutane a cikin gari wannan shi ma cutarwa ce lalle ka zaunar da shi ka tarbiyyantar da shi ka nusar da shi ka nuna masa yadda ake zama ya ku yan uwa musulmi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wani mutumi ya wuce wajen wani wuri sai ga reshen wata bishiya ya tsare hanya ya ƙetare hanya ma'ana ya gicciya akan hanya ba dama a wuce faƙala sai ya ce wallahi wani mutum ya ce na rantse da Allah la'unashiyan na haza anil musulmi na layu zihim ya ce wallahi sai na gusar da wannan reshen daga kan hanya kada ya cutar da musulmi manzan Allah salasalama ya ce fa'udkhil aljanna saboda wannan aka shigar da shi aljanna to yanzu ina wanda zai saro bishiyar da kansa ta faɗo kan hanyar ya ƙetare ya wuce ya tafi shi ne fa ya je horeshin amma ba zai ɗauke ba ku duba ku ga yadda muke cutar da kanmu a cikin gari garuruwa ko ina abin da zai amfane ka ka ɗauke wannan abu na cutarwa daga kan hanya amma mutane da yawa yanzu ba ma yi kowa rayuwarsa ina haƙƙinsa wani abin ma ba haƙƙinsa ba kawai ina duniya ina duniya mu tara mu tara tunaninmu gaba ɗaya ya koma ko ka cutar da wani wannan bai dame ka ba mutanen da suke dawowa gida in sun zo kwanciya su yi tunanin ɗazuban kyautawa wani ba kaɗan ne yanzu kowa abin da ya dame shi kawai abin da yake so ya tabbata wani abu yake so to ya samu ko ta halal ko ta haram ya'yan uwa musulmi mu rika kula da waɗannan abubuwa ba daidai bane an abi barzata al-aslami radiyallahu anhu qala abu barza yace ya rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-janna ka nuna min wani wani aiki man da zai shigar da ni aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'zil al-adha an tariq al-muslimin ka gusar da kazanta da cutarwa daga hanyar mutane dan me ku dan adam zai bar cuta yana kallo kana kallo ma ka dauke ko ba kai kasa ba ballantana wani wanda zai zo ya sa haka kawai mutum ya dauko mushen dabba ya mutu a gidansa ya dauko ya aje akan hanya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hatta tsuguno tsuguno da mutum zai biya bukata fitsari ko bayan gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ku nesanci guri mala'anta guda biyu inda mutane suke zama suke hutawa da kuma kan hanyarsu kada ka zo ka tsuguna a kan hanya kai bayan gida wai wani ma an masa magana to ina zan je in yi ka fita jeji in babu banɗaki a gidanka da za ka tsuguna ko larura ta kama ka yadda za ka hau babur ka tafi bayan ka je wani wuri bukata ce wannan ta lafiyar jikinka ka hau babur ka je bayan gari ka juya abinka ka dawo dan me za ka yi a inda warin zai damu wani duk wanda ya ce a uzubillahi kai tir Allah ya isa to sai an kama ka gobe kiyama akan wannan warin da mutum ya ji to ballantana mutum tinkiya a gidansa ta mutu ya zo kawai ya jefar da ita bakin titi shara a duk inda ya ga dama ya watsar ya jefar da bawon ayaba wani santsi ya kwashe shi ya faɗi ya karye ya rasa kafarsa babu mai zuwa ya nemo abincin gidansa saboda ya karye akan bawon ayaba da ka jefar a titi duk wannan yana cikin abin da mutum zai kalla ya ɗauki cewa musulunci fa ba shine kawai ka zo masallaci kai sallah ka koma gida ba a'a musulunci shine ka aikata abin da zai kyautata alaƙarka da Allah sannan kuma ka kyautata alaƙa tsakaninka da mutane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من الوقنك كقال كم سامنا ينقوانتك أتكانم ألا كساسا جونا أتكانم ألا كتلي من مقنت da hassada da nun kufurci da ƙiƙi juna Allah ka raba mu da shi Allah ka sanya rahama da tausayi da afuwa da ƙaunar juna da san taimakon juna a cikin wannan zukatan namu Allah ka cire mana girman kai da ƙin taimakon juna Allah ka haɗa zukatanmu su zama masu ‘yan uwantaka waɗanda ran ƙiyama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah sai ya yi kira ina masu san junansu saboda Allah to a ranar Allah maɗuki zai sanya su a wata inuwa inuwar da babu wata inuwa banda ita a gobe kiyama ya Allah ka sanya mu a wannan inuwa Allah ka sanya mana biyayya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar nan tamu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka ƙara musu imani da tausayi Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya duk abin da zai cuce mu Allah ka kaɗar da shi Allah duk abin da zai haɗa kanmu Allah ka kawo mana shi Allah ka tabbatar da mu a musulunci har ƙarshen rayuwarmu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah